yin wato hadisai muhimmai ko kuma kulasa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai akalla guda 14 daga cikin ummatu kutubus sunna zamu tashi a lamba hadisi na 48 a inda malam yake cewa an usama ibn zaid قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه وانا حديثي مالا يامش رمزي دا قاف واتو متفق عليه الإمام البخاري دا مسلم سرويتوش أتكين الصحيحين daga Usama dan Zaid Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa qala Usama yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuja'u birrajuli yawmal qiyama ranar alkiyama za a zo da wani mutum fayul kafin nari za a jawo shi a zo a wurga shi cikin wuta Allah ka tsare mu fatan daliqu aqtabuhu sai kayan cikin sa sai su ainihin fito su fara jan ƙasa suna kumbura suna jan ƙasa fin nari a cikin wuta fayaduru kama ya duru lihimaru birahahu sai ya dosa kewayawa cikin tsananin azaba kamar yadda ainihin wato jaki yake kewayawa da injin nika fayajtami'u ahlun nari sai 'yan gidan wuta su taru alaihi su zo kallon shi fayaquluna su dinga cewa ai fulanun kaiwa ne ma sha'anuka me ya same ka alaisa kunta ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar ashe ba kai ne wanda kake mana wa'azi kace ku yi kaza yana da kyau ga ladan shi ku bar kaza ba yi da kyau ga zunubin sa qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa anhaakum 'anil munkar yace gaskiya ne na kasance kuntu amurukum bil ma'rufi ina umarninku da kyakkyawa wala atihi amma ni bana aikatawa wa anhaakum 'anil munkar ina hana ku daga barin mummuna wa atihi ni kuma in je in aikata wannan hadisi kamar da muka ambata al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga wannan sahabi Usama ibn Zaid Usama sunan shi kenan Usama ibn Zaid ibn Haritha ibn Sharahil daya ne daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mahaifinsa sahabi ne shine Zaid dan Haritha shi usama ana mashi lakabi da hubbu bin al-hubbi ko hibbu bin al-hibbi wato abun kauna gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan gidan abun kauna a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana mashi alkunya da Abu Muhammad ya zauna garin Mizza wato a cikin kasar Suriya kenan bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan daga baya ya dawo Madina ya rasu a ita madina din a ƙarshen halifancin sayyidina muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhuma ya kasance bakin fada ne sidik tare da cewa mahaifinsa kuma fari ne wa dan haka ne aka samu wasu suka dinga zargi cikin wato munafikai a madina da sauran mutane masu raunin tunani suka dinga zargi akan cewa ko dai ba dan baban nashi bane har aka samu wani mutum ya zo wanda yake ya san a ilimi na gane nasaba kamar ka ce yanzu a zamanance dna da ya gansu suna kwanci a ƙarƙashin wani mayafi sai ya ce waɗannan ƙafafun da ganinsu to ɗaya shi ya haifi ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin wannan alƙiyafa da wannan mutum yayi almudlaji saboda ya toshe kafa wata barna kuma ya yayi watsi da wannan shubha da ake yadawa akan waɗannan mutane da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kaunarsu ya kasance jarumi ne cikin jarumai dan haka ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi jagorancin wata runduna wacce kafin ta bar garin Madina sai kuma Allah ya ɗauki rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna bayan gari suna cikin shiryawa aka zo musu da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa da aka aka jinkirta wannan tafiya daga baya kuma sayyidina Uthman sayyidina Abubakar ya zartar da lalle wannan runduna ta tafi wanda a cikin ta akwai manya-manyan sahabbai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa wato ita ce mai reno hadinatun nabi sallallahu alaihi wasallama wato kamar kace nani ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ummu ayman radiyallahu anha ita ce mahaifiyarsa sannan kuma yana daga cikin sahabbai wanda suka kubuta daga fitinar da ta faru tsakanin sayyidina Ali dan Abu Talib a bangaren mutanen Kufa da sayyidina ainihin Muawiya dan Abu Sufyan da bangaren sa na mutanen Sham sayyidina Zaid dan Haritha ya afwan Usama dan zai dan Haritha ya yana daga cikin mutanen da suka tsira ba su shiga wannan rigima ba wanda sune as-sawadul a'zam min as-sahaba su suka fiya cikin sahabbai abin da yasa ya tsira daga wannan rigima shine mashahurin hadisin sa wanda mun karanta shi a baya game da wato yaki da aka je ya tarar da wani kafiri ya ci karfin kafirin sai wannan kafiri ya kalmar shahada ya musulunta suna tare da Usama da wani mutumin garin Madina sai mutumin garin Madina yace mu kyale shi sai Usama yace ina ai ya faɗa kalmar shahada ne kawai dan ya tsira da haka Usama bai kyale shi ba sai da ya kashe shi da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abinda Usama yayi manzon Allah yayi faɗa yayi tankiya ya gaggaya wa Usama maganganu na tankiya sosai har Usama ya ce ya yi nadamar ina ma da a ce bai ma musulunta ba ga baki ɗaya ya yi jinkirin musulunci a ce bai yi musharaka a wannan yakin ya tafka wannan laifin ba da ya fi mai sauki domin laifi ne ka kashe mutum musulmi ko da kuwa a kai kana ganin da shubuha akan musulunci kamar da shi Usama ya gani gara ka bar shi da ransa akan ka kashe shi ya fi sauki da haka lokacin da aka fara wannan rigima tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya sayyidina Ali ya kira Usama ya ce mishi ka san kai namu ne dan cikin gida ne bamu ganka ba a cikin shirye-shiryen yaki yace ka sani cewa ya Ali wallahi duk abin da ya kamata a yi na taimako a duniya zan iya maka shi ko da zan bayar da rayuwa ta a madadin rayuwarka yace amma hadal amru alladhi anta fihi falan adkhulahu abada yace amma wannan abin da ka shiga yaƙi tsakanin musulmai da su ya ce ni har abada ba zai shige shi ya ce saboda na taɓa kashe wani wanda ya kalmar shahada ka tuna abin da annabi ya ce mu da aka sai bai shiga wannan rigima ba ka baki ɗaya ya tsira daga ainihin wannan rigima Allah ya musu rahama da yarda ga baki ɗayan su sai na Usama ta dan Zaid yana daga cikin wato sahabbai waɗanda suke da hadisai da suka kai ɗari musnadinsa a gun baƙin ɗan makhlad hadisi ɗari ne da goma sha takwas amma daga cikin hadisansa al-Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan ruwaito guda 15 al-Imam al-Bukhari ya kadaitu da kwaya daya yayin da al-Imam Muslim ya kadaitu da hadisai guda 10 sorry guda guda biyu guda biyu insha Allah in lam takuna dhakiratu khalatni to wannan shine Usama dan Zaid a takeice idan ma kuma kan hadisin abinda hadisin ke nuna mana shine ranar alkiyama za a zo da wani mutum ar-rajulu anan ana nufin jinsin mutum wato ba mutum ne kwaya daya haka za ta faru da shi ba mutane da dama masu irin wannan siffar menene siffar shine mutumin da ke gaya wa mutane cewa ku yi kaza ku bar kaza mai wa'azi limani mai karantarwa malamin islamiyya mai gargadi duk wanda yake shiga harkar malanta ta kowace fuska ya samu wannan matsala shi yana ta yin wa'azi cewa jama'a ayi kaza ayi kaza a bar kaza kaza ba kyau kaga ya sani kuma ya sanar da wasu sannan sai kuma yayi tarayya da su wajen kin yin abu shi sa gashi nan a wuta su ma sun ganshi ma'ana yanzu waɗannan waɗanda ya gani a gidan wuta su ne masu kunnan ƙashi wanda ba su ji wa'azin ba to da shi da su duka wuta za su ji har kuma ma za su gane shi har su yi mamaki har su manta da zafin azaba su tsaya kallon mamakin domin aka ce fa yaji ta mewa alaihi ahalun na sai yan wuta su tare a kan shi kaga sun manta da bala'in da ke kansu suna cikin azabar su sun fara shiga saboda dama su wato matsalar su guda ɗaya ce cewa ba su bi Allah ba shi kuma sai an bi darga darga cewa to ya akwai wani aiki na bai Allah da yi shine aikin yin wa'azin bai Allah ne amma bai cika sharɗan tsira ba saboda yana cikin limata quluna ma la taf'aluna kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun yana aikata yana faɗan abin da baya aikatawa zai ce ya jama'a ai sadaka shi ba zai saka ba kaga haka masu wadi suke idan mutane sai an yi sadaka ya jama'a sauƙaƙa aure a sauƙaƙa sadaki ne tashi aure da yashi ba zai sauƙaƙa ba ya jama'a a dinga girmama sirkai shi baya girmama su ya jama'a a dinga zuwa masallacin juma'a da wuri shi ba zai je ba ai biyayyen iyaye shi ba zai yi ba a fitar zakka shi jira ma yake a kawo mishi jama'a a daina cin amana zai ci amana ya jama'a a dinga zuwa office da wuri ba zai je ba abubuwa da dama yana faɗe bai aikatawa jama'a ku karanta alkur'ani baya karantawa jama'a ku yi wa ƴaƴanku tarbiyya mai kyau baya yi ku kyautata wa iyalanku ku kyautata wa makwabta duka baya yi to wannan aikin da yake baya ga cewa yana rage ma wa'azin armashi a nan duniya domin duk mutumin da yake wa'azi baya aikatawa to wannan yana ƙara taimakon mutane wajen su ki aikatawa za su kafa hujja su ce to ai a ji faɗan malam ka aikata yake shi a ce ai faɗa yake shi ma bai aikatawa sai su zo da shi da su su taru a gidan wuta har kuma zai ba su labarin cewa laifin da aka kama shi da shi shine rashin aikata abin da yake umarninsu daga cikin azabar da za a gan shi da ita shine ana sanya shi cikin gidan wuta zai ƙone cikin shi ya fashe hanjin cikin shi su zazzago suna jan ƙasa saboda tsananin azaba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kai mana tsari wannan yana nuni zuwa ga hadarin da ke cikin ka dinga yin wa'azi amma baka aiki da shi sai wasu suka ce to yanzu ya kenan shin zaka bar yin wa'azi ne ga baki daya to an ka bar yin wa'azin ga baki daya sai ka gaza haka a abinda ake so kai wa'azin kuma kai fara yin aiki da wa'azin yadda malaman farko suke malaman da sahabbai da tabi'ai da na bayansu idan suka karanta ayoyi kamar da Mas'ud yake bada labari cewa su sun karanta aya goma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa wucewa sai sun yi aiki da su to kaga su sune malaman suke fara yin aikin a gurin su za a gani wanda duk ka ce ai aiki kaza a gani kai idan ka samu kanka ainihin zaka yi wannan aikin aga kana aiki da shi to wannan zai taimaka wajen wa'azin ya armashi kuma kai ma ka tsira idan ba haka ba lalle babu shakka akwai kura mai yawa akan ainihin wato wannan mas'ala to wannan kenan wannan shine karshen wato babi da malam ya kulla mana game da batu akan al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar in kun tuna a farkon babun mun zo da sharhin sahih muslim na al-imam an-nawawi mun tattauna wasu masail da ke da alaka da magana akan wa'azi wa ya kamata yayi ya ake yi da tausasa murya wajen yin wa'azi da da kulawa da mutunta mutane da kuma daukan wa'azi a matsayin addini to ko ta mas'ala da take da alaka da wannan shine galibi wa'azi yakan takude da wani abu wanda ba shi ba kaman at-ta'ayyir wato cin mutuncin wani da kuma magana akan shin yana cikin al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar yima shuwagabanni nasiha mutun yazo huɗuba ko yazo wa'azi ko ya saki live video ko ya rubuta open letter ko na makamancin haka da sunan cewa wannan wa'azi ne ga shugaba ko gwamna ko sarki ko ciyaman dalili sai a ce saboda babu yadda zaka ganshi ka faɗa in baka ganshi ba ya zai ka faɗi za a daina faɗe ne dalili sai a ce ai a dole ne malami su gawa shugabanni gaskiya har an waye gari ma mutane suna ganin duk malamin da bai yin haka to ko dai ya ci kuɗin gwamnati ne ko kuma matsoraci ne ko ba abin da yake ba sunan shi wa'azi ba abinda mutane suke so duk wani abu da ya faru a ƙasa to a ji malamai sun dau cara akan shi a mambarin su na juma'a a majalisu akan shafukan su na kafafen sada zumunta su ta cara akai sai a ce to yawwa malaman nan masu faɗin gaskiya ne duk malamin da aka samu yana haka zaka yana da farin jini al'umma suna son sa suna girmama ra'ayinsa daga nan kuma gwamnati za ta tsorace shi ta nemi haɗin kai da shi ko ta nemi tabbatar da shi sai a ce to akan gaskiya yake to kaga wannan shine abin da ake cewa ar-ra'yul am common abin nan sense to shi kuma common sense kullum daban yake da scientific findings da abin da yake a ilmance kuma kullum ba a rasa conflicts ba a rasa saɓani tsakanin abin da ilimi ke nunawa da abin da ya shahara tsakanin mutane tsohuwar rigima ce jama'a conflict tsakanin scientific findings da common sense ko an gane abu a ilmance ba haka yake ba in ya saba wa abin da mutane suka saba zina da wahala a yadda da shi ka ɗauki misali a kowane fanni da ka sani da ilimi ɗauka misali a kiwon lafiya abu nawa ne likitoci suka faɗa muka ƙiyarda mu talakawan gari ce a daina cin kaza a daina cin nama an shekara kaza a daina cin gishiri wani ma zai je asibiti yana da irin cutar da aka hana cin abu kaza ya ce ba zai bacci ba ce haka zai bari ne ya mutu baya cin kaza a ce a daina baya ruwa sai dai nonon uwa wata shida mutane sun daina sai ai fada da babaka akan hana jikanta ruwa tace wallahi bata yadda ba kai ma an baka zaka ga mata boko ne da kai da matar ta kaje ta zazzage ku ta tas ba haka bane a an ce wankan jego kaza kaza kaza ai ba daina ba shi ma hayi to kaga wannan saboda common sense ne mutane sun riga sun yadda da wannan abu to baka iya raba su da shi haka in ka je kiwon lafiya na dabbobi haka in ka je gona haka in ka je ko ina ka aiki to a cikin musulunci ma akwai wannan ko ababai da dama da mutane suke faɗa suna ganin cewa addini ya shi ba addini bane ba su da hujja akan shi shine nake so na karanta mana gashi nan an raba nuska ta wannan fatawa fatawa ce daga babban malami shine al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin wanda kamar yadda na faɗi a kwanaki Uthaymin a wannan zamanin zaka iya cewa kamar Ibn Taymiyyah ne jama'a ta fuskar fahimtar maqasid na nassoshi da iya warware duk wata sarƙaƙiya a cikin fatawa a iya ɗan ƙanƙanin sani na a cikin mashahuran malaman da ake da su a zamanin nan ban san wani malami da ya kai usami wannan baiwa ba duk yadda matsala take da sarƙaƙiya in ka bi shi a hankali sai ya warware maka ita zare da abawa masail da dama an ka karanta fatawa ɗinsa kamar yanzu wannan ire-iren wannan fatawar fatawa shi ta, ta, ta liƙa'u babin maftuh ya yi shekara sama da ashirin yana zama kullum ranar alhamis ne ko laraba na manta yakan zauna a ta yin tambayoyi a gidansa tun bayan la'asar za a ci gaba da yin wannan fatawoyi a yi sallan magariba ana ana kawo gahawa ana sha a can garin su unaiza a ƙasar saudi arabia a kawo abinci a ce ba za a tashi wuta nan sai an raba dare a yi ta tambayoyi tun ana yi da baka har a fara buɗe layin waya ana sauraron mutane suna bugo wayoyi to su ne aka taskace mujalladai wajen goma sha takwas su ne aka rarraba su wasu aka yi su based on subjects za ka gaya da fatawa akan haila wasu akan zakka wasu akan kaza to duk su ne aka tattarawa fatawoyi ne iri-iri wanda baka taba jinsu ba su ne fatawa liƙa'i babin mafto to a cikinta ne aka mishi wannan tambaya ita ma kanta wannan tambayar a waya aka buguta aka bude wani layi ya bugo sai ya tambaya yake cewa fadilatar sheikh hunaka man yaqulu akwai wanda suke cewa innal inkara alal wulati analan alanan min manhajis salaf mutun ya fito fili ya dinga inkari ga shugabanni cewa abu kaza da ake ba daidai bane a dole rusa gidajen mutane ba a ba su compensation abinda ake na kashe dukiyar gwamnati a bukukuwa ya saba wa abinda talakawa suka ce ayi wannan ba shine alƙawarin da muka da ku a zabe ba ya kaiwa da ya kaiwa ne ai ta gugar zana wani lokaci a kamun suna wasu sun ce manhajin salaf ne haka salaf suke yi wa yastashiru bi hadisi abi sa'id al-khudri mai faɗin wannan magana yana kafa shaida da hadisin abu sa'id al-khudri fi inkarihi ala marwan bin al-hakam wanda yayin marwan dan hakan inkari mun karanta shi a cikin wannan babin ko marwan dan hakan hina ma qaddama al-khutbata ala as-salah yayin da marwan dan hakan ya gabatar da huduba akan sallar idi a wata riwaya muka ji cewa wani ne ya inkari shi kuma Abu Sa'idin ya goyi bayansa a wata riwayar kuma shi Abu Sa'idin din ne da kansa ya inkari duk mun ji sharhi da Muslim ya akan wannan a wata riwaya kuma aka ba da labarin cewa abubuwan da aka inkarin ba guda biyu ne da gabatar da huduba akan sallah na ɗaya kenan na biyu kuma da zuwa da minbari filin sallar Idi wanda shi ma kanshi wata bid'a ce mai zaman kanta a sallar Idi ba a zuwa da minbari ana tsayawa ne a ƙasa shine asali sai a rike sanda ko a rike takobi wannan shine abu da ya tabbata a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma wasu daga baya suka fara kai munbari to an ce duka guda biyun ake masa inkari wannan matsala ce da ban sai mun zo babin idi a tattauna akan ta ko kawai abin nan ne alhadithu rushudun kamar da suke cewa a larabci magana wata kita da wata to bi qaulihi sallallahu alaihi wasallama wa bi qaulihi suna kafa hujja da cewa tun daga Abu Sa'id yayin inkari ido da ido to yin inkari ido da ido falalaci da kuma fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin al-Imam Muslim da Ahmad daga Ummu Salama shi ma mun karanta shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa satakunu umara za a zo za a yi wasu shugabanni fatarifuna wa tunkiruna za ku ga abin da zai burge ku za ku ga abin da zai ba ku haushi yau ku wayi gari an ce a tsaga hanya sai ku ji daɗi za a gyara gari ku wayi gari an yi wa makarantu fenti an kawo magani an ce ku zo ku ba da account number za a ba ku tallafi sai ku ji daɗi ana waye gari gobe kuma sai ku ga a rushe ta unguwa fa ta'rifuna wa tunkiruna ko ba haka bane fa man kariha wanda ya ji takaici faqad bari'a to ya tsira wa man ankara wanda ya fito ya ce ba a kyauta ba faƙar salima shi ma ya gama aikin da ke kan shi suna kamar hujja da wannan hadisin wabi hadisi da kuma wani hadisin na faɗin manzala sallallahu alaihi da yake cewa sayyidu shuhada'i rajulun qama ila imamin ja'irin fa amarahu wa nahahu fa qatalahu cikakken hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidu shuhada'i hamza jagoran shahidai tawaga shahidai gaba ɗaya alkiyama kwamandansu shine hamza dan abdul muttalib radiyallahu anhu ba Husaini ba Husaini shi ma yana cikin tawagan Hamza babban shi ne yana gaba da shi ko mun gani to sai kuma annabi yace da kuma wani commander wato shine mutumin da ya miƙe a gaban azzalumin shugaba yace mai kai kaza kabar kaza wannan azzalumin shugaba zalunci rinjaye shi ya kashe wannan bawan Allah hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Hakim ya fitar da shi da limamu abul kasim tabarani a cikin al-mujam al-awsat da kuma ibnu abi shayba a cikin al-musannaf hakanan biyauddin al-maqdisi a cikin al-mukhtara dukkanin su daga sahabi jabir dan abdullah haka ash-shaykh al-albani muhammad nasir dini ya inganta shi a cikin as-sahiha mujalladi na 1 lamba hadisi na 374 da hadisi ne tabbatacce kaga shi ma wannan yana nuni zuwa ga falalar miƙewa gaban shugaba kai mishi ainihin inkari mu gane duk waɗannan a gaban shugaba ake daban da masu zuwa facebook su ba ba gaban shugaba bane wannan wannan wani abu ne daban da mai zuwa shugaba na lagos ko abuja da kuma kana wani kauye a cikin kano kiru ko ko kura ko kana nan dan magaji a zaria ka fara kwalala kana cika baki ba wannan ake magana ba wannan ba shi da mahalli haiza a cikin abin da ake magana ana nufin fitowa fili din ka gaya mishi free falo ga kaga shi cikin mutane wanda kuma hakan ba dole bane ya karba da wuya ka ga mutum gaskiya a cikin mutane irin wannan gatsai-gatsai din musamman yana ganin yana gaba da kowa da wuya shedan ya bashi ya karba da wuya Allah shi kyauta aka ce ma algafata malam wa kayfal jam'u fa hal hadha kalamun sahihun to wannan magana cewa al inkaru ala al wulati alanan manhajus salafi salih gaskiya ne algafata malam wa kayfal jam'u baina hadhihi al athari as sahihati wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallama kuma ya zamu hada waɗannan hadisan wanda sun inganta ya zamu hada su da hadisin da kuma shi ma ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yace man arada an yansa hadisi sultanin zi sultanin fala yubdihi alaniyatan duk wanda yake so ya gaya wa shugaba gaskiya kar ya zo ya faɗa a cikin mutane wannan hadisi ne kuma tabbatacce al-Imam Ahmad ya fitar da shi da ainihin Ibn Abi Asim a cikin As-Sunnah haka nan da Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallamin a cikin kitabul amwal dukkanin sun fitar da shi a shekul albani ya inganta shi a cikin diralul janna fi takhrijus sunna haka shi ma hadisi ya tafi kaga annabi ya ce kar ayi a bayyane can kuma an samu ya ce ayi din to kuma ga Abu Sa'id shi kuma yayi a bayyane din banda shi ma an samu wasu sun yi to yaya za a yi kenan da waɗannan hadisai narju tafsila fi hadhihi mas'ala Allah shi gafarta malam a tantance mana bayani haythu anna kathirun kathiran min shababi sahwa domin ana samu inna kathiran min shababi sahawa wasu daga cikin ustazai sune shababu sahawa ustazai multazimun yan gaba gaban harka addini yajhalul hukuma as-sahiha fi hadhihi mas'ala da dama daga cikin mutane ba su san me gaskiya game da wannan ba wa bi khassa anna hunaka min ad-du'ati man yaqulu saboda kuma akwai kuma wasu malamai masu cewa innal inkara alal wulati alanan min manhajis salaf suna cewa lalle hakan yana cikin manhaji imma yaj'alu shababa yathuru wa yadhunnu anna adam al inkari alanan dalilul mudahara wanda aka yakan sa dalibai suke yin tawaye ga malaman su ce duk malamin da bai fito yayi magana ba akan abu kaza ƙarya yake yana goyen baya ne munafiki ne mudahana fi din haka ɗalibai suke cewa duk malam inda bai ba sai a ce ai baya son gaskiya a ce ai dai yanzu malamai ba su son gaskiya ai muna jin kowa ya taba jin wannan ko ya taba gani ko zargin malamai akan cewa su suka ce a zabuwa ne an zabe shi yanzu bai yi gaskiya ba sun ki fitowa su fada ba sa fada wani ma da kuka yake yi yanzu baya cewa komai wani aida shi manzon da iri daban-daban wanda jahilai suna nema su nada kansu su ne guide din malamai wannan ya daga cikin shiga gaban abin da ya fi karfinka kai ba malami bane ka bar malaman su su decide me ya kamata a yi kaki ana ta cewa ai ba sa kyautawa ai ba sa kyautawa gaba ɗaya duniya ta yau malamai kunci a ƙasar nan saboda wannan tunanin akwai malaman da da dama suna yin abu ne kawai dan dai su faranta wa mutane rai saboda abin lafiya wallahi saboda mutane sun takura musu malamai za su baka tausayi yadda mutane suke mu'amalantar su wannan fa abinda ma ka gani kenan wani zai iya ya ga malamin ido da ido ko ya buga masa waya ko a yi maganar malamin ka ga ya comment wanda yake na rashin kunya rashin mutunci guda nawa ba za su kirgu ba Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa ko kuma tambaye yake cewa walima hadhihi almas'alati min al min alkhutura wa ghayr dhalika walima li hadhihi almas'alati min alkhutura najdu tafsila jazakumullahu khairan ce muna fata malam mana bayani saboda mas'alata da hadari kwarai da gaske الجواب توغا امسن مالك عثيمين رحمه الله عليه sai yace hadal hada su'al muhimmun wannan tambaya ce mai muhimmanci wa jawabuhu amsar tambaya ahammu minhu ta fi tambaya muhimmanci fil waqi kamar yadda muke gani a aikace wala shakka anna inkaral munkari lallai hada barna wajibun ala kulli qadirin alayhi wajibi ne akan duk wanda zai iya ya hana liqaulillahi ta'ala saboda Allah ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun a samu dai a cikin ku wasu al'umma wanda za su dinga umarni da kyakkyawa suna hani daga barin mummuna waɗannan sune masu tsira wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu kar ku zama kaman yahudawa wanda suka rarraba addini suka yi sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan gaskiya ta zo musu ulaika lahum azabun azim wadannan sa da azaba mai radadi a cikin sura al-imran malam yace wallahu fi wal takun wannan lamu lamul amri ce da ka umarni ne na wajibi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma yace la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wallahi sai kun dinga umarni da kyakkyawa kuma sai kun dinga hani daga bar mummuna wala ta'khudunna ala yadi safihi sai kun rike hannun duwar wawa wala ta wala ta'qurannahu ala alhaqi ataran kuma sai an dawo da duwar wawa kan hanyar gaskiya wala yadribanna aw la yadribanna Allah quluba ba'dikum bi ba'd kuma Allah ya bugi zakatan junanku da junanku thumma yal'anukum kama la'anahum sannan ya tsine muku albarka kamar yadda ya tsine mana kafin ku albarka wannan hadisi ne Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawud da Tirmidhi asalin sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara ce masahabbai a kun san yadda aka yi na ƙasa ta fara shiga cikin Banu Isra'ila suka ce a yace to abin da ya faru shine daya daga cikin su zai fito sai ga dan uwan shi yana yin sabo sai ya ce masa ittaqillaha wa da hadha ka ji tsoron Allah wa da ma tasna'u ka daina abin da kake aikatawa fa innahu la yahillu laka ba gaskiya bane ba daidai bane yace thumma yarahu min al-gadi sannan washe gari sai ya ganshi kuma bai fasa ba fala yamna'u sai ya kihana shi ce aje na ga mishi bai ka ba ruwana sai ce sannan sai kuma yazo wala wala wala yatruku an yujalisahu aw yuakilahu aw yusharibahu ko labai makamanta haka ko ba zai na hulɗa da shi ba ba su daina cin abinci ba tare ba za su daina shan ruwa tare ko wani abu ya ci gaba da hulɗa da shi in an ce ba ga mishi gaskiya ba sai ce tun da na ga mishi bai ji ba da haka ni ba na ƙara faɗa masa sai annabi ya ce to ku ma kar ku yaka ma'ana za a ci gaba da faɗe ko mutane ba za su bari ba amma idan aka ce to tun da an gama wa'azi akan kaza ba a bari ba kika za a kyale mutane su gaba da yi misali an yi wa'azi an ce raba ba kyau raba ba kyau jama'a ba su daina ba sai a daina yi zina ba kyau zina ba kyau mutane ba su daina ba sai a daina wa'azi gulma ba kyau jama'a jama'a ba su bari ba sai a bar wa'azi akan gulma ba za a daina ba za a ci gaba da yi za a ci gaba da yin wa'azi sai sun daina to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa musu wannan magana yace kamar da Allah ya la'anci da banu Isra'ila sai ya la'ance ku sannan ya karanta musu faɗin Allah don idan ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisan Dawuda wa Isa ibn Maryama zalika bima asu wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Allah ya tsine ma banu Isra'ila akan harshen annabi Dawuda da annabi Isa dan Maryamu alaihi assalam saboda wuce iyakarsu da kuma ba sa ba sa suna saban Allah suna wuce iyaka Allah ya ce sun kasance ba sa hada junansu duk wani munkari da suke aikatawa Allah ya tsare sai ya ce walakin yajibu an na'lama anna al-awamir ash-shar'iyya fi misli hadhihi al-umuri laha majalu yace to amma ya kamata mu sani cewa umarnin da shari'a ta yi game da hani daga barin mummuna da umarnin kyakkyawa suna da wurin da ya kamata yi wala budda min istimal al-hikma kuma akwai hikima da ya kamata a aike ta wajen umarni da hani fa idza ra'ayna anna al-inkara alanan yazulu bihi al-munkar jama'a mu ji wannan magana daga malam Uthaymin yace idan malamai ra'ayna musu Uthaymin kenan ba mutanen gari ba malamai suka ga cewa ya kamata a yi masarki inkari akan idansa yace to shikenan waya sulu bihi al-khair kuma za a samu alkhairi fallunkir alanan to sai malamai su yi ijtihadi sai su inkari a bayyane shine abu abinda Abu Sa'id yayi wa idza ra'ayna anna al-inkara alanan la yazulu bihi sharr in muka cewa mun fito mun fada wa sarki wane sharrin da ake yi ba za a daina ba wala yasul bihi al-khairu ba za a samu alkhairi ba bal yazdadu dhaqatu al-wulati ala al-munkirina hasali ma shugabannin za su ƙara kuntata mu masu wa'azin wa alil khair za su kuntata mu masu kirki fa innal khaira an nunkira sirran wani abin da ya fi dacewa shi ne sai mu je mu same su mu gaya musu mu da su a ɓoye to wanda bai samu halin zuwa haka ba to ya faɗa a kan shi kai ya ce ai ba yadda zai shi dole ba zai iya ganin gwamna ba da haka sai ya faɗa a'a ya faɗa a kan shi dama kuma za ga masu yin wannan shishigin dama ba malaman ba ne dama ba su aka ɗaura wa faɗan ba malamai aka ɗaura wa su gaya wa shugabanni wato malamai wanda shugabannin ke ganin girman malantarsu amma kai malami ne na masallacin anguwarku ko na facebook kawai waɗannan sarakunan da shugabannin ba su recognizing ɗinka matsayin malami ba da haka murya ka bata da wannan ƙarfin to ko da an zo wajen da ya kamata a faɗa ba kai za ka faɗa ba ina fata kowa ya dinga sana alkadarin shi malam ya ci gaba da cewa wa bi hadha tajtami'ul adilla in an haka sai hadisan su haɗu da juna fa takunu al adillatu addallata ala al inkari yakunu alanan fima idza kunna natawaqqa'u fihi al maslaha sai da madallin da suke cewa wanda ya miƙe ga wa sarki gaskiya a kashe shi ya zama shahidi shugaban shahidai suna nufin a lokacin da ake tunanin maslaha wahiya husulul khairi wa zawalush sharri me maslahar samu alkhairi da kuma gujewar sharri yace wan nususul dallatu ala al-inkari yakunu sirran fima idza ka ila al-inkari yazdadu bihi sharru wa la yasul bihi al-khair wanda kuma suka ce idan a yi inkarin a ɓoye wanda su ne mafi yawa kuma su ne asali da suna nufin a sa'ad da ake tsoron kada fitina ta ƙaru idan an faɗa mashi a gaba mutane daga nan usaimin sai ya kawo maganganu wanda zan takaita su ba zan karanta su kai ba ya ce ina so na gaya muku cewa ɓata ta faru ne ga mutane a cikin wannan al'umma saboda mutum zai riƙe wani ɓangare na nassi ya bar ɗaya wannan ya riƙe ɗayan ya bar ɗayan wannan ya riƙe dama ya ba hagu wannan ya riƙe hagu ya bar dama ya buga misalai da ƙungiyoyi kala daban-daban khawarija da mu'tazila a farkon al'amari sun kalli nasoshi na azaba sai suka ce to duk wanda ya zunubi dan wuta ne khawarija suka ce ya kafirta kuma dan wuta ne su kuma mu'tazila suka ce ya fita daga musulunci amma bai shiga kafirci ba amma dan wuta ne yana dan wata manzila baina manzilataini kaga sun rike nasoshin wa'idi sun kyala na ainihin wato rahama da tuba sai aka samu wasu bangare kuma su kuma akasin khawarija su kuma sai suka rike suka ce duk abinda ma mutum ya ba ku bai suka ce inda aka ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha suka ce wannan da kafiri ake ba da musulmi yake ba suka ce indai musulmi ne duk abinda ya ba komai ya sake kawo ya buga misali har ila yau yace wasu sun kalli ainihin wato a wasu ayoyi sai suka ce a game da siffofin Allah sai suka ce to tunda an faɗi wasu siffofi ga Allah to wannan siffofin a ƙareta su kawai gabaki ɗaya domin sun yi kama da siffofin mutane a ce Allah na da ido Allah na da hannu Allah yana da yariya sun yi kama da sifofin mutane a ƙaryata kaga sai rike bangare daya wasu kuma suka ce a'a ai duk wata siffa ma a ce kawai irin ta mutanen ce yace to halin kuma gaskiya tana tsakasakin waɗannan tabbatar da siffar da kuma kore kamantakekeniya da mutane kamar da aya ta faɗa laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kaga ta tabbatar da siffofin kuma ta kore kamantakekeniya ya dinga kawo misalai ire-iren waɗannan to sai tsallaka ya ce wa kadhalika munasahatu wa kadhalika aidan fi mas'alati munasahatil wulati to haka al'amarin yake game da mas'alar yiwa shugabanni nasiha minan nasi man yuridu an ya'khudha bi janibin minan nususi wani daga cikin mutane zai so ya rike bangare ɗaya na nasoshin wa huwa ilanun nakiri ala wulatil amri shine fitowa karara da yin inkari ga shugabanni mahama tamakhasa anhu min al-fasadi ba ruwan shi da duk abin da zai biyo baya na barna ko yaki za a yi shi ya siya faɗi gaskiya minhum man yaqulu wani kuma yace la yumkinu an nu'lina mutlaqan sam bai halasta har abada a faɗa wani shugaba wata magana free palo an-nususu la yukadhibu ba'daha ba'd okay wal wajibu an nunasiha wulatal umuri sirran ya ce wajibinmu shi ne mu dinga yi masarakuna nasiha a ɓoye kama ja'a fin nassin da zai zakara hussa'i kamar yadda hakan ya zo a cikin nassin da mai tambaya ya ambata ya ce fa yakunin inkaru alanan inda wani hannu na ƙulu mu kuwa muna cewa an nususu la yukadhibu ba'daha ba'dan nasoshi ba sa ƙaryata juna wala yusadimu ba'daha ba'dan sannan ba sa karo da juna kai za ka iya jan a wurinka kamar sun yi karo amma malamai su sai da ake haɗa su a tafi da su gaba kiɗa ba a yi da ko ɗaya ba ya ce to don haka sai mu ce bai kunin inkaru mu'ulanan inda maslaha ina ne ya halasta a yi inkari a fili shine idan an ga akwai maslaha da ta dace wa zai faɗi maslahar su ne malaman da su malaman ba mutanen gari ba wal maslahatu hiya an yazula sharru wa yahulla al khairu maslaha ita ce a san cewa wannan magana da wani malami zai gaya wa shugaba ido da ido a gaban mutane to idan ya faɗe ta za ta kawar da wani sharri ta kawo wani alkhairi ma'ana wannan shugaba ya ƙi biyan mutane albashinsu ko fanshinsu ko wani abu sai ya zo masallacinka ko ya gamu da kai ko makamanci haka da ya zo masallacin da maimakon kai ta mushi fadanci ka zama ɗan ma'abba kana miƙewa daga cewa to a ranka daɗe talakawa da al'ummar gari suna nan suna ta Allah isa suna ta Allah wa dare da wannan wannan siyasa da kake sai muka cewa bai dace mu bakka ka tafi akan haka suna tsine ma kana tsine musu ba domin shugaba ne kai ba ma so ka zama daga cikin mafi sharrin shugabanni da haka muna gama ka da Allah muna maka nasiha ka biya su haƙoƙin su a tuna mai nasoshi da suke nuna tsananin azaban da za a yi wa shugaba wanda ya zalunci a nuna mishi haɗarin da ke cikin shugaba ya zama yana cutar da al'ummarsa sai zama wannan shugaban ana mishi fatan alkhairi halama bai hangi haka ba hala wasu da ke kewaye da shi ne suka yi wannan rashin gaskiya to daga nan sai a dauki matakin gyara to idan shugaba ya zama ana sa ran idan an gaya mai gaskiya za a samu wannan nasiha za a samu wannan rangwame babu laifi wani wani sarki wani malami ya gaya mishi a bainar jama'a wa yakunu sirran zai iya zama kuma wato zai fi dacewa a yi nasiha a sirrance idan kana ilanul inkari la yakhdumul maslaha idan ya zama cewa in an bayyana ba za a samu wani gyara ba kana cikin wannan magana kai malami gwamnatin zai kade ka ko wasu yan barna iya za su sama da kai shikenan daga nan a boye ka ko kuma daga nan a ce to shikenan ma ba za a sake yin kaza ba tallafin da ake ba kuma an daina da ire-iren waɗannan abubuwan to dan tsoron wannan bala'in in aka je aka boye malami kaga an cuta da al'umma an cuta da iyalansa an cuta da almajiransa da yake karantarwa an cuta da al'umma to da kaga cutar ta karu da bata tsaya yanzu iya kudin yan fansho ba ta tsaya har zuwa muryan malamin to sai ka hakura kai malamin kada kai wannan magana har sai ka same ki kai da shi an cikin natsuwa la yazul bihi sharru wa la yahul bihi khairu ya zama cewa wannan magana da zaka yi ba za ta kawar da wani sharri ba ba ta kawo wani alkhairi ba to sai kai shi don muka lura da dama jama'a maganganun da mutane suke yi a social media da shirye-shirye irin na kowane gauta ja da shirye-shiryen da ake cewa mai sunan shi an ce ka ce an waye an yi waye a ga fili ga mai doki ga sun da shirye-shirye daban-daban duka ba sa sa a canza komai kaga ba su da amfani kenan domin duk abin da mutane suke fara za a iya kawo labarin a ta faɗa har ya trending ya gama shugaban ya kunna uwar shigo ba zai fasa abin da ya fasa yanzu misali in ka ɗauki irin rusau da ake a wasu wurare shin akwai wani surutu da mutane suke da yana a rusa wani waje wata kasuwa ko wata anguwa ko wata ma'aikata babu wani surutu da mutane suke da yara da aka dama mutane sun koma ga Allah sun ta addu'a kawai da ya fiye musu duk wannan abin da suke ba su faɗa su manna hotuna su ta yayatawa ba a fasa rusa wani waje ba har yau to kaga ya kamata mutane su zama suna da hankali su daina asarar energy su da datar su da kudaden su sannan kuma ya zama ta yi ma saba wa Allah suke wannan abin da suke sannan kuma a cikin maganar da suke sa ta tsinuwa shike sa shugabannin kuma suke ƙara kekashewa su kuma ba kuma su adda arziki ba balantana Allah ya rangwanta mana mu da su gaba daya ana ta Allah ya isa an cuce mu an zalunce mu wallahi qur'a mu Allah ya isa wannan la'antar da kuke ta yi tana ƙara sa shugabannin suna ƙara zama sun kauce daga tafarkin da ake tsammani daga tsinuwa da ake yi Allah ya hana jama'a hatta dabba hatta keke ko raƙumi ko mota ko me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a tsinewa domin kana cewa Allah ya kwashi albarka da ke ciki ne idan Allah ya kwashi albarka saura me ne saura tsiya ke Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa yace a wa antum ta'lamuna barakallahu fikum anna wulatal umuri la yumkinu an yurdu jami'an nasi abada wato zama malam Usaimin ya kai matuƙa wajen fahimtar rayuwar mutane yace kun sani ya ku ɗan uwa Allah ya ƙara muku albarka cewa duk wani shugaba babu yadda za a yayi abin da kowa zai ce ya yarda ba wani policy da za a yanzu a ƙasa irin Najeriya ko a jihar irin Kaduna ko Kano ko Sokoto wanda za a ce gabaki ɗaya mutane ke ƙashin wannan jihar ko ƙasar ko duka mutane da suke stakeholders ce sun yarda babu yace abadan har abada ba za a taɓa samun haka ba hatta imaman masjidi hatta limamin masallaci la yurdi jami'al musallina babu yadda za a yi sallah a ce kowa ya daɗin sallar la ba'abu kai wani sashen su ma baya da su ba'duhum yaqulu tubakkir wani ce malan muka dinga mana sallah da wuri baka san zuwa kana mana sallah da wuri sai an makara ba'duhum yaqulu tutawwil wani ce malan kana mana doguwar sallah kana cika mana sallah shi yana ganin an cika alamomi suna ganin ai ta yi daidai saboda sun an tuna musu tilawa me yasa ma aka gintse ba kai karshen wannan shafin ba ba haka bane wa ba'dhum yaqulu tuqassir wani ya ce kana mana gajerar sallah ka zo kana mana sallah ai gajera kullun qul huwallahu da falaki da nas aka haka sai a cire shi wasu kuma suna ganin a yayi daidai din su kuma ma'aikata ne da yan kasuwa wasu ma yan acaba ne sai fakin mashin din suna yi suna lekawa kada a sace sun kosa a gama ko wafi shita'i ya tanaza'una lokacin sanyi ai ta jayayya liman yana so a hada yan kwamiti su ce a'a yan kwamiti suna so a hada liman ya ce a'a ba haka bane ai ta jayayya ba a ittifaki wallazi yusalli fi shamsi wallazi yusalli fi dhilali la yahsul al-ittifaq a sallar juma'a musamman kuma salatai manya wannan cikin inuwa shi da liman wannan cikin rana da haka naskira nan suna ga liman bai kyauta ba Allah ya isa gaskiya ba kuma su basu masa an dade batun da AC na ta kura su da fanka suna jin dadin huduban nan ko tilawan nan ko amma na can na can waje kana fitowa daga cikin zaji sai wallahi limamu ya cutar da ni wallahi wallahi har na ji ba sa ya tashi kaga ba zai iya dadda mutane ba to ya kenan wannan fa misali liman kenan na iya masallaci jama'a kai a gidanka akwai wani aboki aikin ba samu ya taba mu wannan labarin wai shi yana so ya gwada demokradiya a gida sai ya ce to kullum a yi itifaki mai za a ci ya ce wallahi ba a taɓa itifaki ba shi abin da yake so daban mata gida abin da yake so daban ƴaƴan gidan kowa abin da yake so daban wannan ya ce tuwo wannan ya ce shinkafa wannan ya ce indomi wannan ya ce complex haka zai a ya ce ba a taɓa samun itifaki ba ya gwada wannan ba ɗaya ba biyu ba ƙarshe duk abin da aka yi ɗayan ya ce to shi an zalunce shi an ce faɗi ra'ayin shi kuma an faɗa ba a ce ba a ba shi ba kamar da gari an yi zaɓe kullum aka yi zaɓe wanda ya faɗi ya taɓa ya dacewa ƙurashi ce bata kai ta ɗayan ba an zalunce shi yake gari da aka irda'un nasi gayatul la tudrak samar da mutane ka ce kowa ya da kai to ba za ka taba cin mashi ba da ka dimme sani yadda mutane zai bakan shi wahala bai taba cin wannan matakin ba yace kaga ya buga mana misali daga waƙiyin mu sai ya buga zai buga mana misali kuma daga tarihi sai yace a fa idza alana nakira ala wulatil umuri istaghallahu man yakrahu yace in ka ce bari ka dinga faɗan maganganu iya sirranka a kan shugabanni wani wanda yake jin haushin shugaban zai amfani da wannan damar kayi encouraging ɗinsa ka ba shi platform ai malam wani ma ya ce ai kaza ya ce waje alamin alhabbati ƙubbatan ya mai da wato wannan karin magana ya ji alal hubbata ƙubba alhabba amin ƙwayar zarra ko ƙwayar gero ya mai da ita kamar girman ɗaki ma'ana sai ya maida ƙaramin magana ta zama babba ya maida abin nan ƙwarzane ya zama gyambo ya kambama abu al'amari ya zama babba wasaratil fitna daga nan sai fitna ta taso wa ma darran nasa illa mithlu hadha al'amr babu abin da ke cutar da mutane illa wannan shi za aka ce a hana al khawarij kanu ma ali ibn abi talib radiyallahu anhu ala jaysh sham khawarija da su ne cikin mutanen Aliyu dan Abu Talibin Allah ya kara masa yadda da su aka yaki Muawiya wa inda mata Salaha Aliyu ma aje shi shami khanaqan li dima'il muslimina saru didaw yayin da Sayyidina Ali ya ce to ayi sulhu saboda a rage abin da ake kashewa na musulmai sai suka ce ba su yadda ba haka yayin da Hassan ya sulhu suka ce ba su yadda ba kawo kuma jama'a shi ne daga nan rigima ta karu ko wa qalu anta kafir suka ce ka kafirta kaffaru Ali ibn Abi Talib wal iyad billah sayyidina ali fa suka kafirta shi Allah ya tsare mu limaza mala yace dan mene li anna ru'a an-nasi wa gawga an-nasi la yumkinu dabtuhum abada saboda tarkacen mutane da jahilan gari ba za ka iya biye musu ba ba za ka iya da su ba har abada duk shugabancin da kake da haka za ka nemi kai abin da kake ganin ya dace da maslaha me abin da zai musu amfani ko da yanzu ba sa ganin amfanin ko da yanzu ba sa ganin amfanin haka za a kura a yi suna ta Allah isan kai dai in ka gamsu cewa mai kyau ne ka je ka ci gaba da yi suna ganin bai kamata a rusa nan ba nan kaburburan iyayenmu ne nan gonakinmu ne waɗannan wuraren mun daɗe a cikinsu wurin sana'a in kai gwamnan tsakaninka da Allah ka gamsu ya kamata a rusa ko to rusa kai garbu da su in ba ka ba ran da za a yi haka in ya za a ƙara kuɗin makaranta za a ƙara kaza in dai ka gamsu tsakaninka da Allah ka gamsu ya kamata a yi ko saboda wani long term plan to kawai ka nemi taimakon Allah kan amma mutane ba su taba yadda a yi abin da ya kamata in kun lura ko gwamna da shugaba da aka yi a baya sunan wata jami'a ya canza aka ce ba yadda ba ya haƙura saboda ya da rauni da kamata ya kyale su kawai ce a je da aka kashe su in sun yadda a je a buga musu tiya gas in sun yadda kawai a sayin da za a je a kama su shi to shikenan tunda ba ku so an haƙura kuma abu ne mai kyau canza wa jami'ar suna da sa sunan wani don tunawa da shi misali a ƙa'idar najeriya abu ne mai kyau ko kaga Allah ya fi kan abace shi abace bayan yin wannan in yace ayi abu aka ce ba za a bace to dole sai ayi ran da yace a dawo a dawo Abuja daga Lagos wasu suka ce ba su wace to shikin dole bai dawo ba kai an kore shi aiki haka aka dinga dawo motoci ba ji ba gani ana debo kai ana dawo Abuja Abuja ita kanta da ba a yi irin wannan rashin imanin ba da ba ta zama haka ba da ta zama ghetto kamar Lagos amma yanzu ko yana alfahari cewa Abuja birni a Najeriya da yake da siffa irin ta birni na gaskiya su da ka mutane in ka ce a yi kaza ba za su yadda ba ca nake da bokon nan ma haka aka dinga kama ya mutane da karfin tsaye ana kai su to da lokacin an ce tun da kowa baya so kai a haƙura to da har babu wanda ya bokon nan amma aka dinga kama ƴaƴan limamai da ƴaƴan shugabanni ana kama su da karfin tsiya ana jan su su kuma sai su gaba da yin yasin kafa nawa Allah ya kwato musu yayin su Allah bai karba bane ko yayi ne wallahu alam Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa a a wa ilanun nakiri ala wulatil umuri yastagilluhu haula'il gawga'u liyasiru ila ma'aribi yima shugabanni irin wannan inkarin karara wawaye suke amfani da shi su isa zuwa ga abin da suke so a baya can an ta samu wannan yanayin idan ana wani kashe-kashe a wani waje ana zuwa da zaran wani wanda yake da murya dan siyasa ko dan adawa ko malami in ya harzuka yau su zantuttuka za ka ga in yau juma'a ka yi zancen to daren asabar in Allah ya so za a fara reprisal attack za a fara mai da martani saboda yanzu dama matasa su hankalinsu ragagge ne iliminsu ragagge ne tunaninsu ragagge ne amma suna jiran wani babba ya ba su green light to kana zuwa kai wannan wato mai wa'azin ko wannan dan siyasa kai abin da kake nufi kana aikawa da sakon zuwa ga shugabannin cewa ga abin da ya kamata su su kuma wannan jahilin sai suka cewa alhamdulillah ai wani rabul ya bamu dama ko kuma ai malam wani ya bamu dama dare nayi za su fara bi suna murkushe a abin nan arna suna kashe su suna fasa shaguna suna kwasar ganima suna kama ƴan mata da sunan sun kama concubine ba haka aka dinga yi ba da can duk wannan ba daidai bane jama'a wato suna jiran wani green light ne to da aka shi sa aka hana aka ce kar kai haka kai yace kama qala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da annabi yake cewa inna shaytana ya isa an ya abudahu almusalluna fi jadatil arab shaytan ya cire rai daga cewa musulmi za su zo suna masa ibada a ƙasar larabawa walakinahu radiya bit tahrish bainahum sai yace to ya hakura zai dinga hada mutane rikici baina man baina sukkanil jazira ya dinga hada rikici tsakankanin mazauna garin يحرش بعضهم حتى يؤدي المسائل إلى القتل ويلاقي الإنسان أخاه في الإسلام وربما أخاه في النسب أو ابن عمه أو سيره فيقتله على أي شيء على لا شيء yace abin da yake so ya hada mutane rigima ya hada husuma mutum ya hada dan uwan shi musulmi ko dan uwan shi na jini ko dan garin su ko cousin dinsa ko sirikin sa shikenan sai a yi ta rigima har a kashe juna akan mene ce akan ba komai rikicin siyasa rikicin kabila rikicin jam'iyya rikici akan akwatin akwatin zabe rikici akan kungiyar kwallon kafa duk waɗannan ba irin su bane musulmi da musulmi aboki da aboki a raba aure a raba zumunta a yi batanci a rashin mutunci akan abin da bayi da wani amfani da haka shedan yake so ya dinga abin nan kawo gaba ina mashi rishar ayyuka bai na kuma adawata ya sa gaba tsakankaninku sai ya ciri ba tunda ba za ku ba sallah ba to ya ji ba zai kyale ku zauna lafiya ba sai ta haɗa husuma tsakankaninku to da gaskiya hanyoyin haɗa husumar akwai irin wannan falhasil ƙarshe malam ya ce inna na na ƙulu musu usaimin muna cewa ya jibu ala shababi sawati an yanzuru ilan nususi min jami'in da wani ustazai ku dinga kallon nasoshi ta kowace fuska wa Allah ya kadimu ala shay'in kar ku dinga shiga wata harka ya ku usabai hatta yanzuru ila aqibati sai kun tsaya kun kalli ne karshen ta idan kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu idan annabi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da alkiyama ya faɗi gaskiya ya faɗi alkhairi ko kuma ya shiru wannan magana da zaka faɗa ta rigima to kai shu ba alheri bace faj'al hadha mizanan laka fi kulli aqwalika ka sa wannan ya zama ma'auni akan duk maganarka wa kadhalika fi kulli af'alika hakanan kuma ga dukkan ayyukanka wallahu almuwaffiq Allah shike bada dacewa da gamdakatar kaji magana al-Imam al-Uthaymeen daga jama'a irin wannan abin da mutane suka mai da shi a wannan zamani wasu su ce ai ta inkari wasu su ce ka ayi gaba daya wasu su fara magana su ne 'yan jarhuwar ta'adil su dinga shiga abin da ya fi ƙarfin su jarhuwar ta'adil harka ce ta jigajigan malamai ta fi ƙarfin ƙananan usadai cewa wani ɗan bid'a ne wani munharifi ne wannan magana sai manya gama manyan ma sai sun kai manya ba ta ƴan tatse bane kowa iya bakinsa sannan a a malamai mu sani cewa malamai suna iya kuskure suna iya yin daidai ba ma'asumai bane malamai ta cikin sahabbai suna iya kuskure suna iya yin daidai da aka ba ma'asumai bane amma wa ke gyara musu kuskuren su daidaidan su sune malamai sa'o'in su yanzu likita na iya rubuta prescription ya kuskure amma ni da kai da ba likitoci ba ba pharmacist ba ba kowa ba ba mu gane me kuskuren ba sai dan uwan shi likita ya kamata ya gane kuskuren shi ko da mun gane kuskuren ya kamata mu taka tsantsan kafin mu ce kuskure domin ta yi mu ne ba mu san abin da yake nufi ba ta yi ya rubuta abin da ba shi muka saba gani ba amma ba mu da ba mu da background knowledge akan ba mu da background knowledge akan me yasa ya rubuta wannan magana to kar mu saurin cewa kuskure ne kar mu zo muna da gaggawa kuskurantar da masu ilimi in suna magana akan fannin su sannan kuma a kamar yadda ya faɗa a nan a ƙarshe shine wato kamewa ya fi maka fiye da shiga abin da zaka yi nadama domin in ka ji alkiyama Allah bai tambaye ka me yasa baka ce wani dan bid'a bane bai shiga abin da za ta tambaye ka ko me yasa baka yi magana akan shaksiyar wani ba abin da za ta tambaye ka shine shin ka aikata abin da Allah ya kawo ka duniya ka aikata tauhidi da sallah da azumi da zakka wannan shine abin da za ta tambaye ka to wannan shi ya kamata kai ka zama kana da hirsi a kansa dan ka samu ka tsira ba shiga cikin tattaunawa da rigigimu waɗanda ba su da wata fa'ida ko kuma ba su ne asali ba a cikin addinin musulunci za mu saurara anan saboda ƙwarar lokaci sai Allah ya kai madarasi na gaba sai mu tashi da ke cewa babul imani wal islami wal ihsan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh